والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا dada miƙa godiya da kuma jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ke ba mu ikon ribantan daman nan da muka sama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi mana jagora ga baki ɗaya kuma ina da janyo hankali yana da kyau mai ƙoƙari mu dage kun ga 'yan wannan karatuttukan to suna da matukar muhimmanci ba za ka fahimta ba sai wata rana idan har bukata ta zo sai ka ga ashe gumma da ka yi amfani da daman ka samu karibanta yau muna talata 25 ga watan yau muna da talata 5 ga watan muharram watan 5 ga watan daya shekara ta dubu biyu afon dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ke ya yi daidai da ya yi daidai da ishirin da biyar ga watan august watan takwas a september august ne ko september ne august ko to allah saka da alheri shekara ta dubu biyu da ishirin wannan kuma shine darasi na na biyar a cikin wannan littafi na annahu al-wadih al-juz'u thani al-i'dadi matashin karatun mu na yau shine al-irab al-muhalli al-irab al-muhalli to kafin mu ci gaba tambaya dama kowane aji akwai monitor to monitor sai aka mishi aji aka mishi kujera daban to sai ya zanto monitan ya fita wata nan bashi nan can sai ga asista ya zo ya zauna sai wani ya zo ya ce ina monita ko kuma wancan shine monita kun gani bai za a ce mishi ba monita ba ne assistant ne zaune akan kujeran to shine za mu yi yanzu alirabul muhalli kun gani wata kalma ce mabniya za ta zo ta zauna a wajen wata kalma ita kalmar nan mabniya al-fathi ko dhammi ko kasri ko kuma sukun wasalinta ba zai taba canja ba amma idan an zo wajen lirabi sai a ce kalma ce mabniya akan kaza amma fi muhalli kaza shine shine shine darasin namu yau mun banci wannan ko Allah ka samu dace wannan shine ake mai ta suka mai take da al-irabul muhalli الإيراب المحلي الإيراب المحلي idan wata kalma ta zo ta zauna makwafin wata kalma ita kalmar can nan da ta zo ta zauna gurin wata kalma mabniya ce to idan aka zo za a ce kalmar nan mabniya ce akan wasali kaza amma gurin kalma kaza kamar yadda muka ga ko kuma muka ji monita ba shi nan amma assistant sai ya zo zauna kujerar shi ko idan ka zo idan aka ka zo ba da amsa sakamakon tambaya za maka zaka ce ai wannan assistant ne ke zaune akan kujeran monita shina da rabul muhalli muna da jimloli guda hudu kamar haka na farko akwai anta rajulun muhazzabun haka ne ko to anta rajulun to idan muka tuna baya mun taba ba da formulas na mubtada shi mubtada yakan zo ma'arifa ne a galibi sai kuma khabar din mai zo na kira to idan muka lura da kyau kun gana ai anta ma'arifa ne lamiri ne ko to idan muka zo tun da ma'arifa ne kabar dinmu na kira gashi ko tun gan samu mutada da kabar ne to sai mu ce mutada dinmu damirun munfasilun damirun منفصل ضمير منفصل مبني على مني مبني على الفتح في محل رفع المبتدا shi kenan yanzu shahidinmu shine mene waka'at kalimatun mabniyatun alal fathi fi muhalli mene raf'in walam yatagayyar akhiruha wata kalma wacce aka gina ta akan fatha ma'ana fatha ke lazumtan karkenta harafin na garke ta zo ta zauna gurin da ya kamata ya rafa amma saboda kula da yadda take mabniya ce fata na lazuntan harafin karke ba mene ba ba canja wasalin ba sai aka batta akan haka amma zali rabi sai aka ce mene damirun munfasil mabniyun alal alal fathi fi mahallin rafi mubtada shikenan kawai darasin namu wannan shine khabar wa huwa man'ut مهذب نعت مرفوع shi ke nan gama da mun gama da wannan kuma ce wannan ko kamar misali na hannu na hannu karma ce wace iri lamiri ne ko mabniyin alamaza ala dhammi nahnu to da za mu ce nahanu muhazzibun ko muhazzabun sai mu ce nahanu mene damirun munfasilun mabniyun ala dhammi fi mahallin rafi mubtada muhazzibun ko muhazzabun sai mu ce mene khabar shikenan kawai an gama karatun jumla mu ta farko kenan sai jumla mu ta biyu an ce sa'attu haula il masakin ko sa'attu haula il masakin to idan muka ce sa'attu wannan lamirin mu gani alfa'ili ne ko wannan kuma fi'ilin lazim ne ko kuma ta'addi sa'attu na taimaki waɗannan miskinan kaga aikin taimako ya fada kan ismul ishara ko to kaga wannan fili ne mutadi to automatically wannan zai zama ne maf'ul bihi tunda wannan shine fa'ili ta wannan nan to idan muka yi muka gajjata liram mu sai mu ce fi'il wa mene wa fa'il idan muka gargazata shaka amma ba aibi bane ko misa da kaje za a karba insha Allah ta'ala ce filo fa'il din Allah za a karba mun gane to haula idan nan kuma sai mu ce ismul ishara mabni ala maza mabniyun alal kasri maf'ul bihi menene hukuncin sa nasba ko masha Allah sai mu ce fi muhallin nasbi maf'ul bihi shikenan mun gama kamar yadda muka anta shine shahidin mu haula ya nan shine shi muhallin shahidin mu kawai shikenan wannan shine kawai da ake son duba da kyau waka'at kalimatun mabniyatun alal kasri في محل نصب ولم يتغير آخرها كلمة ce wacce aka gina ta akan kasra sai ta zo ta zama wajen nasba amma karkin ta bimine ba bai canja ba mu rubuta da kyau da sauri saboda muna gama wannan zamu shiga topic na gaba ne kuma zamu goge ne duk waɗanda suka zo da baya sai dai su kwafa a gurin da ba insha Allah ta'ala muhallin nasbi maf'ul bihi afwan ba sa muhalli ba ko ismul ishara mabni ala al-kasri eh sai na sa fi kawai nasbi ko to bari mu sa shukran fi muhalli to maful bi sai mu rage tsawon shi fi muhallin nasbi maf'ul bihi shi kenan an gama da shi kun ga kada bada nahu din nan na gaya mana duk abin da ake ciki in dai kana son ka ɗauki littafin musulunci kai ma ka karanta ka karantar to kada luga da nahu su baka wahala wannan sirri ne luga da nahu kada su baka wahala in ka samu luga ka samu nahu kana zama karkashin malamin hadisi ka kwankwada wannan zai baka dama saboda luga da nahu da kake da shi ka yi bincike cikin sharhohin da aka yi mahadisan sai ka kara tattaro bayanan da in ka bude baki za a ce farfesa ne amma kwanan kwarbe ne kai karatun wannan shine sirri domin ni na yi na gani gashi kuma yana cin riba kuma duk wani wanda yake kaji shi zakakuri ne wajen kowane fanni sai ka same shi yana da luga yana da nahau in Allah yadda ko da ka same shi zakakuri ne bai da nahau to za a samu matsalola wajen wajen jan baki fassaran ba sai an samu matsala wani wani lokaci wajen jan baki wallahi sai an samu matsala kun ji na ce wallahi domin zai ta daukan wasu sulan inda ba inda ba su dace ba to ina kuma hikima kana kawo jawo ayin alkur'ani kana kurakurai ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kurakurai ka gani to Allah ka samu dace masakin sai mu ce nat marfu'un bi dhammatin alhamdulillah dalikun asalamualaikum bi dhammatin zahira shikenan an gama lirabi mun gane ko domin almasakin siffa ne na mai nawa ne na hawala'i siffa ce na hawala'i kun ga mun gode ma Allah dama ce ake ribanta to mu ƙara kokari mu ƙara dagewa darasin fa na na ba islami bin in ajin ka je sai ce ai in na hau ne za a zo shirya ta mutum sai ce a da Allah kara ba ni sai su malam wani sai su malam wani a to kai ba malami ne a makarantar ba na'am na'am eh sosai kuwa ai saboda kalmar maf'ul bihi ne yayi ka gane fi rafi'ihi wa nasbihi wa jarihi wa ta'rifi wa tankidi ko to jamil jiddan kai wannan tambayar taka tayi daidai to amma idan muka duba da kyau bari mu fara da ta'rifi wa tankidi dan yanzu lamiri ba ma'rifa ne ba kaga wannan ma marifa ce ko kai wannan ma a'rafu min haza ma na farko kenan sannan kuma na biyu idan muka duba da kyau kalmar can ai mabniya ce ko to ai shi yasa ba canja wasalin ba za ta lazumci fatahanta ne ai kasaranta ne kawai haula'i na'am to ha'ula'il to shukran shukran shukran eh to wannan maganan ka ne daidai ne sa'atu ha'ula'il hukunci shi nasba ko to shi ma zai zama nasba ne nan eh sai zama mansubun ne jazakumullahu khaira wannan yayi mansubun a wannan yayi jamil jiddan bi fathatin zakira kenan zai dauka bi fat hatin zahira jazakumullahu khaira wannan yayi tunda hukuncin shi nan nasba ne ko to nan sai ai nasba to idan har an ce darasi kaza sai malam wane dan sai kaza sai bada walid to kai me zai sa ba za ka yi kunan bakin wake ba kai ma ka je ka koyo karatun kai ma a ce sai kai wata rana amma ba dan riya ba yau dan kai ma ka bada gudunmuwa mai tsoka to Allah ka samu dace to sai jumla ta uku aqamtu ala hadha al-marid ko aqaftu ala hadha al-marid kun ga aqaftu dai nan zamu ce mene fi'il wa fa'il ba matsala shi ko alafa حرف جر هذا كغا اسم الإشارة أما هذا كركن سنة لازم تمينيني أكو ألف automatically سكون كو سكون سكون ne yake da shi alif ai madalla sai mu ce ismul ishara mabniyun ala sukun to amma da kyau mu lura ba ga ala ba ya kamata ne a ce haza ta zo da jarra da wasu kasa saboda zuwan ala ko to amma saboda sukunin da alif ke da shi ya zama uzurin uzuri ne na bayyanantuwan mene jarra din ko to sai mu ce mabdu ala sukun fi muhallil jarri bi mene bi ala shi kenan kawai duk inda muka je ala tana yin jarra ne kowane duniya ce muka je tana yin jarra ce hatta duniyar mutanen sudan eh Allah ayal Allah ya ce wa alallahi fatawakkalu aga ala lafzul jalala sai kai mai jarra ko to shikenan automatically ala shi ma dinnan ismun ne majrurun amma da yake mabni ne da sukun jarradin ba za ta bayyana ba sai mu ce ismul ishara mabniyun ala as-sukun fi muhallil jarri bi ala yana wajen jarra ne da ala ta yi ma kalmar kaga nan kenan shine shahid din mu ko al-marid shi ma dai nafsu shay ko kuma rubuta bari mu rubuta saboda wannan musubi ne sai mu ce نعت مجرور بكسرة ظاهرة يا بتوكو جماعة يا بتوكو تعالى كسام داتي sai jumla ta hudu yaya akwai gyana ne a idan akwai tambihi ku mana to alhamdulillah la tashrabannal la tashrabannal ma'al kadira karka sha gurbataccen ruwa to mu duba idan muka ce na ka ce wannan wannan ya yi sama ya haɗe da wannan ko a ba komai ba komai eh kakka damu shukran karku damu saboda waɗanda suka zo daga ba su gani a yanyo na abu duk da za su gane yanyo na abu amma dai na'am wannan menene tajilisu ko idan muka zo da la annahiya za a ce menene la tajlis karka zauna mun yi cikin malhatul iraq da na hawan da la tajlis karka zauna kaga wannan la harfu nahyin wa jazmin ko tajlis fi'lun mudari'un majzumun bila wato fi'li mudari'i ne wanda aka yi mai jazma jazman ga tana da la to a nan ma a cikin jimin muhalila yau ga ladan ta zo to ya kamata ta yi tashraban na jazma ne amma sai aka ce la tashraban na aka zo da fatha to me ke sirrin sirrin shine shi fi'ili mudari'i mu ce bari mu ce tashrabu an mishi jazma la tashrab muna gani ko to da aka zo da nuni tauki asalin nuni tauki din nan guda nawa ne nunin guda biyu ko shin sakina ne ba su hadu ba sun hadu ko to sai suka ce a to tun da nuni tauki ta hadu da filin yanzu a share wannan jazuma din sai a sa fata a gurin dama can mun yi a baya ayi fili mudari'i ya kunu mabniyan alal fathi idza tasala bi nuni tawkid khafifatan aw thaqilatan mun mun cewa ko to shi yasa sai aka gina shi akan fatha amma dai a muhallin mene jazma da latayi mun mun cewa ko to la sai mu ce harfu nahayin wa jasmin tashrabanna sai mu ce fi'ilun mudari'un majzum afwan مبني على مني eh ka sani ma zaru da sukun din alal fathi fi muhallil jasmi bila insha Allah ta'ala wannan ko a madina kai za su karba su baka excellent insha Allah ta'ala mun fahimci wannan ko ai ga ma misali na cikin alkur'ani wa ya qaumi la yajri mannakum ko ba ka bane ko ba ta na'am la yahtimannakum sulaymanu wa junuduhu ko la yajrimannakum mene shikaki duka suka ce la annahiya la yajrimannakum la yahtimannakum fi'lun mudari'un mabniyun ala al-fathi liittisalihi nan na rage rubutun babdin alal fati ko to sai mu ce littisalihi binunin niswa binunin turkid afwan الاتصال بين التوكيد في محل الجزم بلا الناهية تو الماء wannan ka san menene maf'ul bihi wa wa fa'iluhu dhamir mustatir fi wujuban taqdiruhu anta ko al kadira sai mu ce mene nan wa huwa man'ud alkadira sai mu ce na'at منصوب بفتحة ظاهرة إن شاء الله تعالى yanda Allah ta muke muka ta sana waɗannan ko in dai Allah ya ba mu iko sai mun gama su har na shida in Allah ya yarda amin amin Allah ya tabbatar da mu ta roƙon Allah kuma Allah ya tabbatar da mu kuma ya ba mu daman ya ba mu daman mu ribanta gabaki ɗayan mu gabaki ɗayan mu ko makarantun da yanka je haya islam jama'ata da sauransu wani lokaci fa sharp sharp ne karatun syllabus ne karatun syllabus ne sharp sharp sharp sharp sharp sharp kawai an an ya wuce amma Allah ya sare mana mu mu zanto mu mu bi shi datsan datsan datsan datsan dan na imani da Allah cikin iko Allah sun tada idan ka bin nahawu din nan datsan datsan shine zaka samu daman shiga katurin da da wabalus sada shuzur zahab sai alfiyat ibn malik shikenan kawai to ka kai sidratul muntaha nahu ba shine dai bagalibi to kai ma ka kai wanda zai je karanta luga a waje ma ya je dawo zai shi kai kai ma zai zo sami ka da abinka hannu illa ya nuna maka wayewa ya hadari larabawa da littattafai to kun ga shahidin ma nan shine la tashrabanna la tashrabanna anan a jimlan farko mun ga kalma mabniya al fathi ta zo ta zauna wajen rafa'a sai mu ce dabirin munfasil mabniyun al fathi fi mahallin nasbi fi mahallin raf'i mubtada jamil jiddan anan kuma mun ga kalma lamiri ko kuma kalma mabniyatun alal على الكسر تازو تازونا في محل النصب مفعول به anan kuma mun ga kalma mamniyatu ala sukun amma ta zo ta zo na fi mahalli mene fi mahallil jarri bi ala ko anan kuma mun ga kalma mabniya ala fathi saboda ta da nan tawkid amma fi mahallil jazmi bila annahiya shikenan karatun insha Allah ta'ala na hudu na za ku bashi karfi sosai kamar yadda na faɗa shine karatu su ne karatun ala ulumul ala din nan in ka bi su insha Allah subhanahu ta'ala ko me za ka karanta sai sai ka same cikin sauki to ga ka'idan mu nan idza waqa'at kalimatun idan wata kalma ta zo mabniyatun wacce aka gina ta akan wani wasali fi mawdi'in a wani guri min mawdi'in raf'i daga guraren raf'a kamar na farko an anta ko kaga waka fi mawdi'in raf'i awun nasbi kamar nasbi ina kenan kamar mene kamar haula'i awul jarri ko gurin jarra kamar mene haza awul jazmi kamar mene la tashrabanna kai barakallahu fikum la yataghayyaru akhiruha karshen ta ba zai canja ba tana nan a ginin da akan wannan wasalin amma wa yuqadu sai a ce wajen li'irabi innaha fi muhalli raf'in kamar kamar na farko ko aw aw nasbin ta zo gujin muhallin raf'a ko nasba ko jarra ko jazma ala hasabi mawdi'aha gwargwadon hukuncin gurin da ta zo fil jumla a cikin jumla jama'a mun fahimci wannan ko to barakallahu fikum ga tamrini nan guda ɗaya bari mu yi shi tamrinatun bayyin fil ibaratil atiya kai bayani a cikin wannan labari din mai zuwa short passage min al-kalimatil mabniya kai bayanin kalmomi gidannu allati fi mahalli rafi wacce ta zo gurin rafa'a wallati fi mahalli nasbin da wanda ta zo gurin nasba wallati fi mahalli jarrin da wanda ta zo fi mahalli jarr wallati fi mahalli jazmin da wanda ta zo gurin jazma to ibaran ita ce gata nan ko fassarawa ba zan yi ba tukuna sai mun gama sannan sai a fassara kada wani ya gano sace amsa ra'aytu rajulan min allazina jarrabul umura ra'aitu rajulan min allazina jarrabul umura akwai wata kalma a nan mabniya da ta zo wajen muhallin wani abu ina take allazina barakallahu fikum kaga allazina isu mawsul mabniyun ala al-fathi amma mene fi mahallin jarri bimin kai barakallahu fikum فسألته عن الصفات التي تكسب الإنس تكسب الإنسان قبولا في هذه الدنيا فسألته عن الصفات التي تكسب الإنسان وكما تكسب الإنسان دك أكسب يكسب وضمه من أصله الرباعي تكسب الإنسان قبولا في هذه الدنيا أكو تكلمة بنية عليه na take fi hadhihi ko hadhihi ko kaga fi harfu jarrin hadhihi ضمير اسم الإشارة مبني على الكسر في محل الجر بفي بارك الله فيكم فقال فقال عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به وجامل من يجاملك من يجاملك وجامل من يجاملك أكنيكو تو وجامل من يجاملك akwai wata kalma nan mabniya da ta zo zama gurin wani gurin muhalli ina take ina take man idan muka dubi man din nan madina ismin usul ne mabniyun ala sukun amma fi mene fi muhallin nasbin maf'ul bihi sosai kuwa wajamil man maf'ul bihi ne man din kaga ta an gina ta akan sukuni ne duk da haka kinta bai canja ba saboda mabniya ce karkinta na lazimtan sukun to saboda haka jali rabi sai ce ismin usul mabniyun ala sukun fi muhalli nasbi maf'ul bihi barakallahu fikum wala tukaffiranna fi wajibin alayka wala tukaffiranna fi wajibin alayka akwai ina ne gurbin shahidin mu wala tukaffiranna sai mu ce la annahiya ko tukaffiranna fi'lun mudari'un mabniyun ala al-fathi لاتصاله بنون التوكيد في محل الجزم بلا النهيه wani zai ce to ai ya zai yarbi da lirabin a to lokacin da muke yi ka kalli nan mana sai ka rinka bi ko gane in ka kalli nan zaka sai ka rinka bi shikenan cikin sauki wala tumakkinanna washiyan an yafsuda ma bainaka wa bainan nasi wala tumakkinanna washiyan an yafsuda ma bainaka wa bainan nasi akwai anan ina ne aka tumakkinan na sai mu ce mene wajen lirabi la annahiya ko tumakkinan na sai mu ce fa'ilun mudari'un mabniyun ala al-fathi litisalihi bi nun at-tawkid as-saqila fi mahallil jazmi bila annahiya kai mun ta bi shigo ba iko Allah ai da da ya raga da mana lirabi mana بارك الله فيكم وفاعله ضمير مستتر في وجوب تقديره أنت كو واشيا مفعول به أن يفسد أن حرف نصب حرف مصدري ونصب واستقبال يفسد في المضارع مرفوع بضمة الظاهرة الآخرة عفوا في المضارع منصوب بأنكو وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الآخرة haka ne ko adalla to sai kuma menene wa fa'iluhu dhamir musaturin fi jawaz taqdiruhu huwa ma ya zami li rabinta na'am to sai mu kalla da kyau fasada yafsudu shin wannan fili ne lazimi ko kuma ta'addi na'am lazimi ne mutaddi ne sosai kuwa da magance afsada yufsidu ko ayya ayan yi gari kuma wannan afsada yufsidu ko to wannan fasada yafsudu thulathi ne mujarrad to lazim ne ko kuma dadi to bari in fasara wala tumakkinanna kada ka tabbatar da washiyan wani mai kai komo an yafsuda da ya bata ma bainaka abin da ke tsakaninka kaga ya bata ma kaga ma din da za ta zama hulubi ne mausuliya ta imani allazi ko ka gani mabni ala mabni ala sukun fi mahalli nasbi maf'ul bihi ko barakallahu fikum fassarar labarin shi ra'aitu rajulan naga wani mutum min allazina jarrabul umura daga cikin waɗanda suka jarraba al'amarra fa sa'altu sai tambaye shi an sifatin lati tuksubul insana kabula kan sufofin da sukan sanya ma mutum ko kuma sukan ba mutum dama ya zanto karbabbe kowa na san shi fi hadhihi dunya cikin wancan duniya din fa kada sai ya ce mini watan zai mai bayanin sufofin kenan amilin nasa bima tuhibbu ka yi ma mutane mu'amala da irin abin da kake so an yi amilu ka biyi sai maka mu'amala da shi kana son su yi maka mu'amala da gaskiya da adalci to kai maka musu mu'amala da gaskiya da adalci za ka zanto karɓaɓɓe wa jamil man yujamiluka sannan kuma ka yi mujamala shi ma mujamala nau'i ne na mene nau'i ne na mu'amala amma ka nuna kana tare da mutum ko da ko baka tare da shi mujamala kenan kun gane yawwa ka nuna kana tare da mutum nau'i ne na mu'amala ko da ko baka tare da shi din mujamala kenan wala tuqassiranna fi wajibin alayka kada ka kuskura ka gajarta wani wajibi da ke kanka ma'ana haƙƙin da ke kanka kar ka kuskura ka ce zaka tauye shi yi kokari ka ba mai haƙƙi haƙƙinsa wala tumagikinan na washiyan kada ka tabbatar da wani mai kai komo an yafsuda da ya bata ma bai na ko bai na abin da ke tsakaninka da kuma mutane mun banci wannan ko to mu yanzu kawai kai tsaye za mu tafi za mu tafi ne alfil mudari al-mu'tal al-akhir wa ahwal i'rabihi wannan dai darasi ya fita ko to Allah ya sa mana albarka to Allah saka da alheri Allah shi ba da lada الفعل المضارع المعتل الاخر واحوال اعرابه فعل مضارع wanda yake da harafin illa defective verb wa ahwal i'rabihi da kuma halayen i'rabin sa kada mu manta yanzu zamu tuno da wani abu me ma fi'li mudari huwa kullu fi'lin yadullu ala husul amalin fi zamanil في الزمن في الزمن الحاضر او جميل جدا yanzu kuma sai mu gano menene fil mutal huwa kullu fi'lin muntahiyyin muntahiyyin ko muntahiyyin bi ahadi ahruf illa duk filin da ya kare ke da alif ko wawun ko ya'un ya zama alfilul mutal mun san dai al-i'rab ma ma'anar i'rab huwa taghayyiru awakir al-kalimi لاختلاف الأوامر الداخلة عليه shikenan kawai to yanzu ka gane sirrin karatun kawai shikenan sai a ja gaba kawai koko domin terms din nan terminology din nan in ba gane ba islah nan in ba gane ba to karatun ba zai fita ba amma inda ka gane su to shikenan yanzu dai kawai za a yi mana magana ne akan fili mudari'i da ya zo da raf'a da ya zo da alifin ko wawun ko yawon karkensa kada manta kuma tun da an ce a hawalul irab za a yi magana akan mene raf'a da mene nasba da kuma mene da jarra jama mu bince wannan ko madalla Allah ka samu dace to bari mu mike ko الفعل المعتل وأحوال i'rabi shine matashin karatunmu to anan zamu zana diagram ne ka'ima anan sai mu ce al-fi'lul mu'tal idan aka ce fil mu'tal ya shafi filola guda uku na farko al-mu'tal bil mene bil alif wanda ya garke da alif kamar misalin mene yalqa yarda ba ya garke da alif ba haka ne ko adalla mun gama da wannan sannan kuma sai wai al-mu'tal ma'adalla bil wawi a nan gida na biyu ni fa ba haka karanta da ni ba amma dai cikin kwan sun ta Allah tunani na kullum ya za a yi a gane to wallahi na ga muku sai kawai Allah sai ya jefo min yana za a abin nan a cikin gwamnati ta kawai shi gina sai ga sura abin sai yanzu ka bi sha allo kaga ni ban da komai abin dilla na Allah ne ta Allah ka sa mu dace sai kuma al-mutal bilya'i mun gansu ko to ina ganin ba sai mu rubuta misalai ba ko a diagram din namu saboda ai an gane su duka to nan sai mu ci menene ahwalul i'rab ahwalul ko a ahwalul i'rab tunda ya ce mana wa ahwalul i'rabihi a wa ahwalu al-i'rab sune mene sune raf'un nasbun jasmun a ba jarrun ai ana magana ne akan fili ko automatically jarra ai ije ta ai in aka zo magana akan fili in ko ana magana ne akan suna automatically jazma za ije ta sai a dauki jarra wasali kasa ko Allah shi sa muku albarka na'am to bari mu duba misalanmu idan muka duba za mu ga muna da jimlola ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai guda goma sha nan ga tara nan ga tara sha takwas ga ta tara kuma ishirin da na bakwai ko shida ishirin da bakwai ko to barakan lafifu barakallahu fikum to yanzu zamu ga halayen li'irabin kowane ne alfil mutal lokacin rafa'a yurfa'u a yurfa'u bi zammatin zahiratin aw am muqaddara mutal bil wawi ay halatul rafi a yurfa'u bi zammatin zahira am muqaddara lokacin al mutal bil ya'i shi ma zamu gani lokacin nasba zamu gani lokacin jazma duk zamu gani yanzu to ya tagazzal gulamu yaron na cin abinci ya tagazza idan muka ce ya akulu wannan fili muzari ne wani iri fili muzari ko marfu'un ko bi zammatin zahira ko tamma idan aka ce ya tagazza shi ma wannan fili muzari ne ko mutul akhir to wannan an mushi rafa'a bi zammatin zahira ko wannan shi ma fili muzari marfu'un ne bidammatin amma nan zahira ce ko mugaddara shikenan kawai sai mu ce kaga wannan alfilin mudari almutal akhir ko fi halatin rafi yurfau bidammatin shikenan kawai nan idan mun zo sai mu ce alfil mu'tal bil alif halatin rafi yurfa'u bidammatin muqaddara alal shi kenan mun gama karatun kun ga waɗannan jimlolin guda uku duk mun gama da su ya tagazzal gulamu yaro na cin abinci akshal barda ina jin tsoron sanyi limaza tansa wa'adaka me yasa kake manta da alkawarinka shikenan ya tagazza akhsha kansa kowannen su fi'lun mudari'un marfu'un bi dhammatin muqaddara alal alif shikenan ya fita jama'a fa Allah ya sa mana albarka mene a kar ku damu duk waɗannan kalmomin da ka gansu a cikin jumla dai idan muka ce za mu tsaya mai lirabin su zai bata man lokaci idan muka shiga gaba watan shi a karatun da ke da ka'idoji kamar na haudin nan kana ci gaba ne kana ganin ka'idoji to kai da kanka za ka yi lirabin wasu kalmomi a baya ba sai an gaya maka ba kun banci wannan ko yawwa kar ku damu yanzu dai shahid muhallin shahid mu shine zamu kokari mu ga mun kallafa mu kan mu sanin da irabin shi ya tagazza akshal badda ina jin tsoron sanyi ko limaza tunsa wa'adaka me yasa kake manta da alƙawarinka ya tagazza akhsha tansa dukan su fi'lun mudari'un marfu'un bi dhammatin muqaddara 'ala alif mun gama da wannan fa jumla ta hudu an ta tadinu min alkafshi kai kana kusantar rago kafshi ne rago yasful jawu haka ne yanayin sama sararin sama na washewa ka dauka da girgizai to yanzu suna tafiya yana haske ya adul hisanu ya adul hisanu doki na sassarfa a da ya ado duki na sassafa muhallin shahidinmu shi ne tadinu da mene yasfu da mene ya adu kowanne su idan ka duba filin mudari ne ko amma almutin lakar bil mene bilwawi ko shamil jiddan to nan an ce mutu an ce ya akulu fi'il mudari marfun bi dhammatin zahira ya tagazza ya kadi ki da alifin an ce fi'il mudari marfun bi dhammatin muqaddara alal alifi to yadnu shi ma fi'il mudari ne to labuda ne kuna marfu'a tunda babu nawasib ko jawazin ko to fi'il mudari marfu'un bi dhammatin muqaddara alal wawi yadnu nu mun ja wawan cikin lafazi ko to kaga sai mu kaddar cewa rafa'an tana kan wawun din ne domin inda aka ce yadunu yadunu suka ce zai yi nauyi a baki shi yasa sai a ce ko yadunu sai a kaddar zamma din shikenan an gama da shi malamai mun gane shi ko to saboda haka kaga fi'ilun mudari mutul akhir bil wawi lokacin rafa'a yurfa'u bi dhammatin gashi nan al-mu'tal akhir bil wawi halatul raf'i shi ma sai mu ce mene yurfa'u bi dhammatin muqaddara alal wawi shikenan malamai in kayi ma hidi yayi hidi yayi mana min zuhuriya sikal mun binci wannan ko barakallahu fikum to ga misalai nan a gaba ashtahi ta'ama ina marmarin abinci ashtahi shine ina marmari wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa talazul ayun ko yajri al-ma'u ruwa na gudanantuwa tajri min tahtiha al-anhar ko ya'u dhibu karkici na kai chapka ina kai chapka wato yana kai kora da ka'awa ya'awi to mu duba da kyau malin shahidin mu shine ashtahi yajri yawi kaga wannan motul akhir bil menene wannan bil ya'i barakallahu fikum to nan mun ji yakulu fil mudari marfu' bi dhamma zahira nan an ce an kaddara dhamman akan alif ko nan yadnu an kaddara dhamma akan wawun to ashtahi goma za ka da ta kan mene saboda ashtahi hi asalinsa ashtahiyu ashtahiyu to amma yayi zamman ta yi nauyi a kan halce sai suka ci to a kaddara kawai mu bince wannan ko saboda haka fi'il mudari mutalasil bil ya'i halatul raf'i yurfa'u bi dhammatin muqaddara alal shikenan yurfa al fi'il mudari al mutalasil bil ya'i ko yurfa'u بضمة مقدرة على المني shikenan an gama da wannan fa an gama da wannan bangaren to ga bangare na biyu can ga wata jimla can ta farko tana mukabalantar misalan da mun gani inda muka faru awaddu an yatagazzal gulamu ina fatan yaro ya ci abinci awaddu an yatagazzal gulam ina fatan yaron ya ci abinci yajibu an akhshal barda yajibu an akhshal barda ya wajaba in ji tsoron sanyi lan tansa wa'adaka kar ka manta da alƙawarinka kun ga fa sanyi shi sanyi bambancin shi da zafi shi zafi yana fara shiga jikinka za ka fara jin shi nan da nan sai ka nisanci shi in ka taba garwashin wuta ya za ka rike shi za ka rike shi ne ina za ka yi sauri ka ja hannunka to amma shi sanyi zai ta shiga cikin jinkinka ne zai ta shiga cikin jiki zai ta shiga sai ya accumulating ya tattaru ya zama yanda zai iya fin karfinka ko ballata maka jiki to sannan ne shi kuma sanyi zai taso musamman idan shekaru sun fara shiga to a lokacin ne shi kuma idan ya taso din ka karfin jiki ya ragu shi kuma sai ya taso ya nakasa mutum shi yasa shiga ruwa da yara ke yi ko shiga ruwa kaga mutum wai shi ne yana takama yana da karfi gai yana ta aiki a ruwa kullun shi da biyan sa na aiki a ruwa wallahi wallahi ba ba nan take ba sai shekaru sun fara shiga zai dandana to Allah ka sa mu dace to shahid din mu misali ya akulu da rafa ko amma idan muka ce an sai mu ce mene sai mu share rafa'an nan ko sai mu sa nasu ba an ya kula an ya kula to idan muka ɗauko an ya tagazza ko kuma mu ce ya tagazza ya tagazza wannan fili mu zari marfu bi zammatin zai da alal alif ko alhamdulillah to sai muka zo da nan mun zo da an tayi nasu ba anan to nan ma za mu zo da an tunda dukan su fi'ili mudari ne automatically nan ma ya tagazza zai zama mene mansubun ne biyan ko to ina nasba din kaga za ka dana ne ko to saboda haka an harfu masdarin wa nasbin ya tagazza fi'ilun mudari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddara 'ala li'annahu fi'ilun mu'tallil bil alif saboda haka motal alfil motal bil alif halatin nasbi sai mu ce mene yun sabu bi fathatin muqaddara alal mene alal alifi shikenan shi ke nan gama shi to yau fa za mu yi karatu sosai kun gane an yi tagazza an aksha an lantansa dukan su fi'ilin mudari'un mansubun bi'an ko kuma lan kamar na garke wa alamatin nasbihi alfatahatul muqaddara alal alif shikenan gama da shi akhafu an yadun tadnu min al-kafshi afwan haka ne ko to shahidin mu shine mene tadunuwa tadunu annan tayi nasba da fataha ko nan sai aka ce za a yi fata da nasba mukaddara ko to amma anan idan muka zo da an an tadunu sai aka ce wa to kaga nan an yi ma tadunuwa nasba da an ko alamar nasba shine mene fataha mukaddara ko zahira zahira zahira tunda ba kaddara ba a ce an ta dunu ba sai aka ce an ta dunuwa ai ma akwai misalin shi a cikin Qur'ani mhm in kana lahu yuridu an yuwi ya ake wannan na ya'un ne sai na wawun akwai mhm na'am na'am wa an atluwa alquran wa an atluwa wa wa wa kaga an mishi nasaba da fili mudari mutlaqil bil wawi an mishi nasaba da fataha zahira mun kaga wannan ba shi da wahala ka gani lan nad'uwa min dunihi ilaha suratul kahfi da duk jumma ko sai ya karanta ta Allah ka sa mu dace to kaga shahidin mu akafu an tadinu mil kafshi ina tsoron kada ka kusanci ragon yasuruni an yasful jawu zai faranta min rai idan yanayin saman yayi haske lan ya ajol hisan dukka dokin ba zai sassarfa ba to shahidin mu an an tadnuwa an yasfuwa lan ya aduwa haka ne ko to idan mun tashi fi'il mudari mutal akhir bil wawi yunsabu bi fatahatin madalla almudari mutum akhil bil wawi halitun nasbi yunsabu haka ne ko malamai yunsabu bi fathatin wace iri zafira ala akhirihi shikenan kan karatu ne na tafi ko to Allah ka kara haske lan ashtahiya ta'ama lan ashtahiya ta'ama kun ji babu nan ce lan ashtahiya ba zan yi marmarin abinci ba shine kawai ba fa ba zan taɓa yin marmari ba idan ba zai yi ba ba zan yi marmarin abinci ba an jima amma lokaci dole zan yi marmari saboda yunwa uhibbu an yajri ma'u ina fatan ruwan saman ya gudanantu ruwan ya gudanantu lan ya'u yazibu kirkicin ba zai kai kora ba ba zai kai tafka ba shahid din mu lan ashtahiya uhibbu an yajriya lan ya'wiya kaga wannan ma bayyananne ne an yi an yi mafili mudari'i nasba wanda al-mutallaqir bil ya'i an mishi nasba da menene da fatha zahira kuma mun bincika karatun ko lan ashtahi ya shi kenan ga, ga, alamar nasuba din nan to saboda haka fili mudari mutum aka bil ya'i halatin nasbi sai mu ce mene yun sabu بفتحة ظاهرة على آخره شكرا درسي نفهمي زادا يوقع Allah shi kara fahimtar da mu to yanzu kawai idan an zo wannan halin kun ga nan halin duk an yi tufaki ko nan halin an saba na wawun da yawon sun yi tufaki ko amma na alifin ya saba ta wannan halin da yi tufaki da yi tufaki za mu gani yanzu idan muka ce ya kulu sai muka zo da da barafa ko sai muka zo da lam za mu ce mene lam ya kul sai mu daure lam ta yi nasba ko barakallahu fikum a ta yi jasma barakallahu fikum ta yi jazma to idan muka ce ya tagazza ya tagazza nan marfu'un ne bi dhammatin muqaddara ala alif ko adalla to sai muka zo da lam to yanzu kuma sai mu haka ba sai yi ba ba zai yi ba kaga wannan abubuwa guda biyu ne aka dabka su guri da ba zai yi ba shi kenan su suka ce to alaman jazmin da lamta yi shine a share alifin din kawai kun gane sai mu ce lam harfu nafin وجزم وقلب يتغذى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف إلا أنشار حرف إلا saboda haka alfilin mutum akil bil wawi bil alifi halittul jasmi me ke faruwa yuji zamu bi hasfi harfil illa mun banci wannan ko to tadnu za mu make su ne kawai tadnu saboda iri ɗaya ne kaga wannan fi'il mudari marfu'un bi dhammatin muqaddar al wawi ko to da zamu zo da lam sai mu kuma haka kaga ba zai yi ba kamar yadda ta ji zuma anan ba zai yi ba sai suka ce to abinda za a yi a share wannan wawun din kawai kun gane ah ga misali na cikin suratul hud ne ko a ko nur ne walam yakhsha a tauba kenan walam yakhsha illa allah walam yakhsha ai yakhsha ne da walam yakhsha sai aka share mun fahimci wannan ko masha Allah to kaga nan yanzu lam tadnu kaga an share ko kaga wannan sai zama kenan fi'lun mudari'un majzum bilam wala mata jazmihi me faru hasfu harfil illa shikenan alfi'l mutalakhir bil wawi halatul jazmi shi ma sai mu ce يجزم بحذف حرف إلا شيء علامة الجزم شيء كان عندما كوي to idan muka zo da ashtahi kaga wannan automatically fili mudari ne marfun bi zama mukaddara ko to idan muka zo da lam kamar yadda ta ji zuma a nan nan ma za ta ji zuma ai ba zai yi haka ba sai suka ce to abinda za a yi a share yawon din kawai sai a bar shi karkin da ha'un kawai hakuri saboda haka lam harfi na fiye jazum qalbin ashtahi fi'lun mudari'un majzum bi lam wa alamatu jazmihi me ya faru shikenan alfi'lu mutul akhir bil ya'i halatul jazmi shi ma yujzamu عفوا بحذف بحذف حرف ال shikenan karatun ne gashi na cikin daga to na wawun ko akafu an tadunu min al-kafshi ina gudun ka kusanci ragon yasuruni an afwan na mai jazma zamu ko haka ne lam ya tagazza gulamu kaga sai aka ce lam ya tagazza kaga lam ya tagazza kaga lam harfi na fin wa jazmi wa kalbin ya tagazza sai mu ce mene fi'lun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi menene hasbu harfi lillah haka ya faru a lam akhshal barda ban ji tsoron sanyi ba ban ji tsoron sanyi ba lam ya tagazza gulam yaron bai ci abinci ba lan tansa wa'adaka kar ka manta da alkawarinka kun gani ko kaga la ta yi nasba barakallahu fikum la tansa wa'adaka la ta yi jazma ta yi jazma ko to barakallahu fikum sai misali na gaba la tadunu min al-kabshi asalin tadunu menene tadunu da wawun amma da aka zo da la'an nahiya mai jazma sai ta jazma la tadnu min al-kabshi kaga kusanci ragon lam yasful jawu sarin saman bai washe ba lam ya'dul hisan doki bai sassafa ba ina shahidin mu lam la tadnu lam yasfu lam ya'du sai na karke lam ashtahi ta'am ban yi marmara abinci ba lam yajri ma'u gudurwan bi gudanu ba lam ya'wi zibu kirkicin bai kai kura ba shahidin mu lam ashtahi lam yajri lam ya'wi kaga ashtahi yajri ya'wi fi'lun mudari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hasu harfin illa shikenan karatun kenan ya fita ko Allah shi kara haskaka mana to da ka'idan mu nan sai mu abin nan ko alfi'ilul mudari'ul mu'tallul akhir fi'ili mudari'i mai illan karke yurfa bi dhammatin muqaddara ala al-alif ah bari tashi yurfa bi dhammatin muqaddara ala al-alif ko gashi ko wal wawi gashi ko wal ya'i to kaga dai wannan automatically mun cinye masha Allah wa yunsabu bi fatahatin muqaddara ala al-alifi yunsabu bi fatahatin muqaddara ala al-alifi in yana da alifin sai mishi nasaba da fataha abin kaddara wa zahiratan ala al-wawi wal ya'i amma lokacin da yazo da wawun da yawun sai mishi nasaba da fataha zahira ko karatu ya fito ko to kaga automatically mun cinye wannan na'am wa yujzamu bi hasbil akhiri ana share ana min jazma ta hanyar share harafin karke me harafin karken harfi illa to alhamdulillah mumtaz dukan mu mumtaz dukan mu darasi ya fita to alhamdulillah Allah ka sa mu dace sai na tuna wani karatu da muka yi na amma na menene ba zan yi marmarin abinci ba to eh ba abadiya ba kenan sosai kuwa kaga in aka ce kuma har abada kaga yi yunwa ko za ta kashe mutum kenan mun dan yi karatun accounting ko in aka gama aka kai balance sai kuma an dawo yi cikin ko to Allah ka samu dace Allah shi mana jagora subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk